إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوامنا وعلى سبحانه وتعالى بجيء جهة أولا مركزين البركة domin muhabara a kan yaya mutum zai dubanci wa'innan kwanakai guda goma da suka yi saura ko a kadar dama da Allah yau za iya cewa kwanakai guda takwas za iya cewa suka yi saura ba guda goma ba kwanakai guda takwas za iya cewa kinan dai nazarar da aglar zai za mu iya amfani da tabirin namu ne kwanakai guda goma wanda muhabara dai yanda aka dan bar majata shi ne tun lokacin da aka tsaye da tafsiri to sai kasancewar aiko na karatu ya sa muka yi amfani da ranar muhabara da aka jinkirta ta a yi ta a cikin wannan kwanakan guda goma Allah ce maka Allah ta alfahari tare da ni da akwai babban malamin shek malam salih bayan na kaddama abin da ya sar insha Allah zai biyo baya da bayani da tsara isar da abin da ya kamata a isar Allah sai maka Allah ta alkhairi Allah tana albarka a wannan haɗuwa ta mu Allah tana ma wannan gurin albarka ɗan uwa samari ɗan agaji da suke tsara wannan al'amarkan da kuma jagorin wannan markazin Allah tana musu albarka da alkhairi da ɗan uwan da yake kokari sauti da karatukan mu yake kokarin yada Allah saka musu alkhairi Allah tabbatar da gudanarin shi insha Allah eh bi idnillah tabaraka wa ta'ala dai mawdu'in dai kamar yadda bayanin ya kamata ya gabata shine yaya musulmi zai dubanci wa'annan kwanakai guda goma wanda suka yi saura malamai suke cewa a munasaba kuɗin watan azumi ya zamto ya raba tsakiya suke cewa رمضان نصفه ذهب والباقي ذهب رب رمضان يا رب والباقي ذهب أبن دير ثورة نوت رمضان تو دينار يا شفت كيردا يا أبا ثورة ياتي يا شوئي وان دير رقايته ya shuɗe ka ɗauki darasi a kai in ba kai ba aiki nazari na ƙwarai a shi to ka daji ka mai da hankali a wanda ya saura zinariya ta kai kaza gwalagwalai da kai kaza kinan wannan matashiya ta wannan karatu na mu shi dai wannan wata dai kal'ada malamai suna nusan da cewa babban abin da ake so ka rubanci wannan wata da shi shine karatun alkur'ani bayan karatun alkur'ani da akwai al'amurruka da dama wanda ake so ka rubanci wannan wata da shi wanda Allah maɗaukin sarki ya karama alƙur'ani da wannan watan ta wajen sabko da alƙur'ani sabkowa da wurin Allah zuwa lokacin mahfuz ma ya kace shi ma dai a watan ne na Ramadan ne haka kuma da sabkowa daga lokacin mahfuz zuwa baitul izza a watan Ramadan haka kuma yau fara yin wahayi na alƙur'ani a cikin watan Ramadan to kaga wannan wannan qira'at mukarana da Allah dauke sarki tsakanin watan Ramadan da Al-Qur'ani yana kuma wannan watan watan Al-Qur'ani ana so karaya zuciyarka da bakinka karaya lokacinka da karatun Al-Qur'ani da bibita Al-Qur'ani kamar da Allah dauke sarki ke cewa shan Ramadan ne shahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi wanda a cikin alkur'ani aka yi bayani akan azumi na watan ramadan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya buɗe sai cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine dai watan da aka sako alqur'ani a cikin shi kenan kaga ko da ba a ce ba kai karatun alqur'ani ka daje ka mai da hankali ya ishe ka wannan mukarana karzani ka mai da hankali malamai ce ta allabibu bil isharat bil fahm mai hankali yana ganewa da ishara kuma dilalata dalalatul istira ɗaya ce daga cikin dalilan da malamai suke hudu hukunci in haka haɗa abu haram wani abu aka haɗa shi da ababen da suke haramun ne ya zama to haramu wani abu in aka haɗa shi da abin da yake wajibi ne ya zama to wajibi to kenan kaga da aka haɗa alqur'ani da wannan watan alama ta cewa ana so a mai da hankali daga cikin raya wannan wata shi ne karatu alƙur'ani kuma an rawaito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wannan wata yana yawan karatun alƙur'ani yana mudarasa alƙur'ani tare da da yake suna mala'ika jibril a shekara ta ƙarshe ne da ya bita alƙur'ani sau bita da shiga mala'ika jibril yana mai da hankali a yawan karatun alƙur'ani karatun alƙur'ani a cikin wannan watan ana so ka yi shi karanta shi da daddare ne ko da rana sannan kuma zo ka dinga yawai ta karanta shi a cikin da yake suna a cikin sallah ta dare ka dinga yawai karanta shi a cikin sallah ta dare a cikin tafsiri mu da zaman gani fakra ma ta yassara min min ka karanta abin da ya yassara daga cikin alqur'ani duk da a zahirin haka ne suke bada amma asalin shine ku sallaci abin da ya saura ya sauƙaƙa a gare ku daga cikin dare shi ne abin da ake nufi da fasararsa amma kuma a zahirin fasararsa ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani haka malamai suke fassarawa kowace fassara dai amsassa ce daidai ita kasancewa sallah shi ne aka zo da ita a siyasa to menene muke so mu zo a cikin nan gurin shine an yi ta'abirin qira'a ta alƙur'ani ana nuna da ita sallah ne malamai suke ta darasin a nan gurin sallah ta dare ba yawa da kawai ba ce ba yawa da kuɗi ba inda za ka yi raka a biyu sai ka yi mutum ya zamto kayi kira'a mai yawa shi ne fi soyuwa ga Allah na ɗauke ka tsayuwa mai yawa kira'a mai yawa karatun alƙur'ani mai yawa shi ne tsayuwa shi yasa malamai ce ta na daga cikin kuskure sallah da mutum zai yi lazimta shi ne a goma na ta ƙarshe dole ya tafi alƙur'ani sai ka ga ana kira'a babu kiyaye tajwidi babu kiyaye dokokin qira'a babu yin waqafi shi kuma qira'an manzon Allah ya ta kasance inda kana iya ilga harafi ka iya ilga harafi harafi ya harafi biyu kana iya ilga karin da zamu saba ya ilga qira'a yanda Allah ya umarce shi wa rattilu alqur'ana tartila ka karanta alqur'ana karanta wa haka ya kasance yana karanta alqur'ana da qira'a da tartil harafi harafi to kaga in aka da in mutum ya rubuta ka shi ya kace Qur'ani sai ya yi tabbas zai bar ladabi da karin ladan da ake bukata a kiyaye idan kaga kiyaye kiyaye qira'a ta Al-Qur'ani yawan karatun Al-Qur'ani shi aka yi bukata shi yasa daga cikin raya zuciya da raya wannan watan karatun Al-Qur'ani haka nan kawai ka dinga karanta shi da rana da dare ko karanta shi a cikin sallah ko kuma ya zamto ka dinga tadabburin shi kana tadabburin ma'anar shi duka na daga cikin abin da ake so a raya wannan watan da shi shara wa zan da biyu da alquran hudan lillah alquran shari'a shi kuma da mu watan ramadana na koya maka sanan da za ka bi ka gyara kai watan ramadana ma nake ta madrasa kulufiyya tarbawiyya kulufiyya makaranta ce inda za ta tsora ka a kan turba da tarbiyya ta addinin musulunci da gyara matsalolinka to bakka da abun da ya yi cancanta ya ja ya taimaka maka akan wannan hadasin sama da karatu alƙur'ani idan wata ramadana ana so ka jaddada alaƙa ka da kai da alƙur'ani ka yawaita karatun alƙur'ani bakin wanda ya sarrafa ya mutu kuma mai kai ya yi kai ya kuntata kan shi ya yi abin da zai wuce iyaka har ya zanto yana karatun alƙur'ani ba shi fahimta manzo Allah sallallahu alaihi ya shigar da cewa sallah ta take karatun alƙur'ani take a lokacin da kana cikin karatun amma kuma kwalwar tana tsayiya wani guri kana karanta baka san abin da kake karanta ka tsaya a guri a ƙarshen wannan ayoyi ayar nan da malam ya karanta mana yuridu Allahu bikum al-yusra dan kan mutum ya tsananta wa kansa ya Allah ya ce game da azumi da sauran ibadan da aka shar'anta a cikin wannan watan Allah na buƙatar yana nufin ya kawo muku sauki da rangwame kiran babu tsanantawa in ka ga mutum na azumi da cikin tsanantawa shi zawa ka in ka ga mutum na da yake da suna na sallah a cikin tsanantawa shi zawa ka ka ga mutum ya zo ya malle ya kwanta yana barci musamman bangaren mata ta zo ya malle ta kwanta tana barci tana shin koyi ana jin shin koyinta sai ta tsaya uwarta in an zo rukuni ta dai ta tashi kuma ta gaba da sallah babu a wallahi babu kuma hada shin koyinta ne ko makamanta ne kenan ba a so ka tsananta kan ka yi alqas alaikum bil qas haka magana ce ku bi je je gurgurdan iyawa kada ku tsananta ku sannan kuma Allah Allah ba sai sarki ce wani hukumu da da saboda ku cika adadin wannan wata ko kwana 29 ko kuma 30 cikin wani tukabbiru Allah ala ma hadakum mahallin shahada da muke so mu kai shine yawan yin azkar wannan wata bayan karatu alqur'ani kuma wata ne na azkar wata ne yawan ambatan Allah a cikin wannan wata kuma da karshen shi in aka ga an cika wanda kuma na idi sananne ana so a yawan tsaye hatta a yawan ambatan Allah sai aka yi ishara da da yake wasu da ɗaya daga cikin ambatan Allah da yake zana ne shi ne a cikin Allah akbar Allah to in ka ga da karatun Al-Qur'ani kana da dama dauki kuma zo aska istighfar ne tahmidi ne hayyala ce لا إله إلا الله أستغفر الله ها آه. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله كان أكثر من برسك ولا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتيم أكثر إذا أنت من قال الله سبحانه زي باوا إلى رسول صحابي شاورا يقول لا يزال حكومة الوصية يقول لا يزال lisanin ka haka man yin zikirin na kada harshen ka ya wuce yana mai kanyi da miyau kanyi na ambatan Allah ya an yi zanto harshen ka kanyi ne miyau inda yake gudana a harshen ka ya zo ne dalilin ambatan Allah to wannan in za a yi umarni a sauran dukkan rayuwa ka ce min babu aula a cikin wata na cikin wata na magana wata ne ana bukatar yawan yin aska yawan ambatan Allah dalilin ana bukatar yawan yin askar da yawan yin ambatan Allah haka hana ta gida gardama da jayayya aka hana ta ma kai mutafa in mutum ya zage ka ko ya zama magana mummuna ne ka kai shi ne azumi ne azumi zai ya haka bayyana daidai da shi abin da yake daidai da shi shi ne ya kula hankali akan ibada da ambatan watan azumi wata ne na askar ambatan Allah sannan kuma watan azumi wata ne na azumi kada ka yarda azumi ya zo ya fita ya ƙare kana da buƙatu ba ka daji ba ba ka yi ilhaji ba ka yi kwawa kai da yake da suna bambaɗanci a gaban Allah ba ka kai makura wajen wulaƙantar da kanka domin neman biyan bukatun ka na alƙali to kada ka yarda a cikin watan ramadana kana da bukata ka yi shiru ka yi banza ha kana ganin ma kai addu'a ba ko wata ba wallahi kana shi yasa na daga cikin wanda mala'ika jibril da ya zo gurba gara sama manzara sai yake cewa amin amin ka uku daga cikin mutumin da ajin wata ramadana ya zo bai yi aikin da zai shiga aljanna ba in ya mutu dan wuta ne manzala kuma ce an ku kaga menene sirrin kuma na cikin alƙur'ani saboda babu wanda ya isa ya shiga aljanna da aikin shi sai wannan addu'a idan ka ce a ni tunda ina sallah ina azkar ina karatu alqur'ani ai ba ma ina roƙi Allah ba ka dauki hanya mummuna ka dauki hanya mai mara ta hatsari shi yasa ko ina Allah ba shi sarki yake haɗa ibada da addu'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka neman taimakon Allah addu'a shi yasa kada ka yarda wallahi kana da bukata ta lahira aljanna da dukkanin matsayikan da ke da kai a cikin aljanna da kuma Allah ya kare ka daga wuta watan azumi ya zo wuta baka kai makura ba wajen neman haka a gurin Allah kada ka yarda kana da bukata ta duniya kowace irin bukata ce in ta alkhairi ce ya zamto ka kai kuka da beka ta da Allah ya ce kada ka yi girman kai akan addu'a shi yasa malamai suke cewa abin da ke nuna mana cewa a watan azumi na wata ana buƙatar yawan yin addu'a mai da hankali akan addu'a shine a jerin gwanon ayoyi na watan ramadana ya Allah madaukakin sarki yayi bayani akan wani sirri mai girman gaske akan addu'a alama fa wa idza ta'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'a فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Allah maɗauki sarki ya ce wa manzo Allah wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka game da ni an game da ni fa inni qawl Allah ya ce ujibu da'wata da'i da da'i mai addu'a ga ga yawo shi da zan amsa shi wanda ya ce a ga ƙasa ko in ya addu'a ta tsaya Allah ba ni kana shi ce ne malamin ke cewa kai ilhafi ka shaji saboda yawan addu'a yawan kokari yawan addu'a yawan amfani kenan Allah ya maka zamani in dai har ka roƙe shi zai amsa maka to wani zai iya cewa na yi ta roƙon Allah amma ban gani ba baka sani ba saboda da akwai wani abin da in an ɓoye an buɗe maka na gani wa rikicewa da kai addu'ar mumuni ba ta hatsuwa idan ka roƙi Allah maɗaukin sarki wani abu zai iya yiwa ya hana ka wannan abu amma sai ya kare maka wata matsala ko kuma ya baka wani abu dalilin wannan addu'a ba shi da za a yi ka roƙi Allah wannan addu'a ta yi a banza in ji ka kiyaye daga bakan addu'a shine kada ka yi isti'jali manzala sun ya yi hani akan mutum ya yi isti'jali za a amsa wa ɗayan ku addu'a matakar da yi ba isti'jali da yi ba gauga ya ce wai yaushe da za a rubuta wannan haka matsala ne sannan kuma hallo Allah maɗauki manzala sun ya ce me addu'a Allah maɗauki sarki yana amsa mishi in ya zamto zuciya shi ta haɗarku amma in je mutum zuciya shi ga falalla ta kana roƙon Allah amma kana tunanin me yake wa suna abincin da za ka ci ko kana tunanin wani baro ko kana tunanin wani al'amuran da na duniya ko kana tunanin wasu siyasa ta duniya ba ka mai zo ba da zuciyarka abinda kake hudu na addu'a ka mai zo shi zuwa ga me yake suna abinda kake hudu a bakinka ya zamto shine a ɗarku a zuciyarka wannan yana daga cikin ladabi na addu'a kuma na daga cikin ladabi na addu'a ya zanto an gabatar da ita da salatin manzon Allah ko kuma a bayan ka an bi ta da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na daga cikin ladabi na addu'a kada ka yanke addu'a ka ce na yi sauƙe shi ke a ka yi ta maimaitawa ka yi ta yi ka yi ta maimaitawa shi yasa da akwai sirri mafi yawan mutumin da za a ga rayuwar shi tana burge ka mutumin kirki ne mutumin kwarai ne kuma ka duniya alhamdulillah Allah ya san muka mishi wallahi ya hika na ce za ka zuwa saboda wanda ba ya roƙon Allah malamai ce ta Allah mashi yake da shi Allah yaghfiru in tarakta su'ala wa ibn adam in yus'al wa Allah na mushi gabawa in ya bar roƙon shi amma da adam in kana roƙon shi lokacin zai lokacin zai mushi da kai amma Allah yana maka mushi in baka roƙon shi saboda rishin roƙon Allah rishin dagewa da naci a wajen addu'a yana nufin ne kai girman kai kana ganin kai kawo da gaba da Allah subhanallah قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم duk da wannan aya tana magana ne akan kafirai su ma in ba dan addu'ar da cewa Allah ba babu abin da zai dora da su to haka kowanne bawa wannan addu'a ita ce sirrin da yake hada da sanin gargaɗa da Allah sallah ibadu ga baki ɗaya wallahi ba komai bane ba ai shar'anta su ne sai dan su baka damar munajati da Allah ka ne ka mishi bukatunka yanzu sallah duka ƙarshe ka duba ba sallah in ka riga ka gama yin duk abin da aka umarce ka a sallah ƙarshe ina ne lubbi na sallah ina ne makura ta hankali na sallah ƙoluwa na sallah su jira ko sai aka shar'anta ma ka yi addu'a nan gurin bukatar ka kowace raka'a ƙarshe makura ta kowace raka'a su jira to a nan gurin aka ce ka zukuba ka mai da hankali wajen addu'a manzala kuma ce a cikin sujjada ku roƙi ubangiji ku kinna an tsaba da kun kusa da amsa mu bayan shi ita sallar da baki ya raka'o'i ko wata raka'a kololuwar ta sujjada ko sannan kuma lokacin sallar da baki ya kololuwar ta ƙarshen ta maruwanta zaman tahiya bayan zaman tahiya idan kai a cikin zaman tahiya idan kai tahiya kai salatin ibrahim da salatu da manzon Allah kuma kai karo sai Allah ya kare ka da ababe guda hudu wanda manzo Allah ya ce ayi da sauran azkar da aka karanta maka ka kare manzo Allah ya ce mutum ya zabi kuma ya takhayyar ne da ajaba ya zabi abin da ya bukata na addu'a na alheri shi yasa ba da yake sa duk wata ibada ka bincike ta gaba ki ɗaya a gidan musulunci za ka ga an shar'anta ma dan ta rutse ma kofa ta saduwa da Allah don ka buƙaci buƙatunka ka buƙatun azumi da mun ba a nan magana manzo Allah ya nuna maka cewa me azumi addu'a shi an tsaka kuma a watan Ramadana abu ne ya yi lumfuwa a watan Ramadana a wani gabaki ɗaya ka sokan kana azumi addu'a ka an tsaka daren kuma ya yi wunin albarka shi darruka guda goma wanda wanda muke ciki ma musamman wanda muke ciki Allah ba ɗauke sarki ya yi rantsuwa da shi wal fajr wal yal wal
Lillahi rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr Allah ran ba ya ce ba kuma ba amma za mu gani na'am Allah ba ɗauke sarki ya ce wal fajr ya yi rantsuwa da lokacin ke zuwa al fajr وليالي عشر ألا يأتينا رنقوة ددرك قدابوة أمدورا ننزر رنقوة ددرينكو to wasu malamai na tafiye yake cewa a'a ana yin da su kwanakin guda goma na farkon da shi to amma in ka tsaya ka duba ka kalli siyasa layalin aka ce ba ayyam ba sai a ga ayi nan an yi ta'abiri da layalin ba na ba an yi ta'abiri da bayani sai ka dauki wannan abin ka ce a ana yin ayya kuma an yi kifafi fadala da daraja wani nukan da suka yi fadala da daraja a wuni a shekara da baki daya wani nuka guda goma na farkon zance su kuma darajuka wanda suka yi fadala da daraja darajuka guda goma na karshen ramadan to ba da wata ba aya akan mutum duk da wasu malamai suka ce la idan lafazi na iya ɗauka sun kawo fata ta da bakin kawai na tafsir shine idan malaman tafsir suka samu saɓani suka fassara aya zuwa tafsiri biyu ko uku ko makamata haka kuma aya tana iya ɗauka babu cin karo da juna ba laifi ba ne ba a haka wannan ma'anoni amma tare da cewa mutum da cewa akwai ma'anar da take akali malauta wanda kake ba haka wato haka imamu aya ta haka zai kenan na'am kenan kenan wannan waliyanin ashir kwanan muka guda goma wani darurruka guda goma na ƙarshen wata ramadana kuma zo ana iya fassara ta da ayya game da wannan tafsiri da muka riga muka amma yanzu ya dawo wanda yake bangaren mace na zuwa da Allah da yayi da wannan da dukan guda goma alamu ne na fadalar da daraja da amfani su to kinan kaga shi ne azumi a watan Ramadan wurin shi auqat ne na amsa addu'a ya zo a hadisi daga cikin mutane guda uku wanda addu'a ba a maida ta ne azumi wanda yake cikin azumi kenan ka ga wuninka addu'a shi mustajaba to darruka na wata ramadana sun yi wani nikan ma fadala da barka kama tun daga goma ta fari in an ƙare daraja ta ƙaru har goma ta tsakiya in an ƙare daraja da ha'iyya mutlaka ta zo shi ne goma ƙarshe kuma a cikin goma ƙarshe da akwai daren da kuma khairun min alfisa shi ne da ya fi ƙazar amma an ɓoye ma saboda ana so ka yawaita ibada da addu'a a kowane lokaci an ɓoye ma shi wanda Allah ɗauke sarki ya yi bayani a kan da yake kadar a sura ko saukan guda mai sura ba na suwar da kadar mai sunan dara wanda Allah ɗauke sarki ke sa ina an zama.
Bismillahi Rahmani Rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم Allah maɗaukakin keke tabbas shi ne ya sauko da alƙur'ani a cikin daren da yake kama wanda saukowa ni ga ni ishara zuwa ga marahikin saukowa alƙur'ani guda uku to game da tafkowa zuwa ga manzon sun fara tafkowa da Qur'ani a cikin daren da ya tafi da kafara to ko kuma a cikin dai wani da ya tafi ko daren da ya tafi da almin dai a cikin magana ne malamin sai kenan tafko da Qur'ani a cikin da ya tafi da kafara da matsayin da daraja sannan kuma ya Allah mai sarki ya bayyana cewa da ya tafi da khairu min al-fisha daren da ya tafi ya bi wata dubu ibada a cikin shi addu'a a cikin shi duk azkar a cikin shi karatun alqur'ani a cikin shi sallah a cikin shi ta yi ta sallah ta wannan dare wannan wata dubu wata dubu shine yake daidai da shekara 83 da watanni shekara 83 da watanni ta haka ba kowa ne ke samun dama shi yasa to hikima dan saboda Allah ba ke gaskiya san a wannan al'umma inna lillahi da akwai rabai da ko wanda aka ayyana mishi da yake kadari wallahi zai kashe kai da wannan daren amma ko da ta wuce banna za kuma ne kahin ta zo banna za a yi tai sai wannan daren kai za a ba sai Allah ya adar da wannan daren ya rige shi game da bana hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mantar da shi wannan daren to waye saura shi yasa mamma maza da tana ce yana kyauta da zaton za a same ta a goman ƙarshe a neme ta a goman ƙarshe a goman ƙarshe ma malamai ce ta a autar an goman ƙarshe shi ne daren ashirin da ɗaya kenan da uku da biyar da bakwai da da yake suna sa to wannan a autar ɗin ta yi zama tabbas kusan an yi wannan kyauta da zaton da ce da shi to shi yasa malamai suke cewa me tunani me hankali shi ne duka wannan darurrukan guda goma zai rana ta gaba ki ɗaya in ne a wannan shekarar shekara mai zuwa zai ga kai goma ƙarshe kaɗai sun sun yi kaɗan sai ya ƙara wasu biyar shekara ta gaba ya ga sha biyar kaɗai ta yi kaɗan sai ya ƙara wasu biyar ashirin ɗin shekara ta gaba ya ga kai bana bari ba ramadan ya sai ummi a kara kwana goma sai ya kara duka ma ramadan ya rike ko in ya zo ko ibada ta kamar da haka wallahi shi yasa mawadata larabawa masu imani mawadata musulmai daga cikin mawadata larabawa wallahi sun yi wa komai na sana'a shi ne ta shi zai tattara ya bar murnar magana wannan wata abin da ke mata amma mu kuma ne suka ga mutum na kaguwa da kuwa na kuwa kasuwa wata ba da ya zo yana da yaran da za su iya ganewa amma ba ya iya ba mai da hankali shi ya huta ma Allah a wannan wata ya je ya sha wahala ya wuce a cikin rana ga kuɗi ga komai ga dama sai bauta Allah da dare ya zo ya gani ya fi kwanta yana cikin abinci a yanzu yaushe rayuwa za ta yi lalle ba wajibi ba wani ya ce ma kai ka zo ka dinga gaya mana abin da ba wajibi ba wajibi bane ba amma ana gwada maka Allah ya yaskare maka ni'ima da za ka iya haƙura da wannan watan ka maida shi bauta ga Allah mai wuce sai dai alhamdulillah da akwai da yake suna masu dubara waɗanda ma umara suke tafiya su yi azumi a watan Ramadan a can alhamdulillah Allah ta ka musu alkhairi wannan koyi ne kyakkyawa shi yasa mutum in dai bai da shawabin da yawa ya yi kokari a watan ramadan ya bai da shi wata na kifa kana iya yin itikafi shiga itikafi in goma ƙarshe taro za ka yi iya yin itikafi yi kokari ɗauki wani abin da za ka dinga wa addinin musulunci hidima in itikafi ɗauki tsarin da za ka zo ka dinga kama masa sharar sharar guri da tsare-tsare da sauransu da ta abinci da sauransu haka in ana gurin karatu ɗauki wani abin da za ka mai a kanka ka dinga yi bai tun ga karatu a Qur'ani kana yi ga askar ga ibada kake kuma da akwai wani takalidanci abu na da yake suna wata tunani mafhum man man fahimta ta takalidanci wanda ta hana mutane da dama aikin musulmi shine aiki ka ga kaje ana aiki da maka sai kwana goma na magana da ta yi karfin da ni yadda ka bayyana hajji jumhur ulama sun ce aka cewa itikafi bai da haji itikafi bai da haji bai da iyaka idan kana da niyyar kai itikafi na dare ɗaya kana iya ma'aikaci a na ga wani ya kasance kullum yana itikafi ba shi karɓa yaro amma sai ya tambaye shi ya bana alhamdulillah ba samu ba samu sai ya ce wallahi gurin aikin su ne ba a ce sai ya ce mishi malamai sun ba wa da akwai dama ma'aikaci yana iya itikafi da yaddara ka taso da gurin aikinka zo magarba tana yi shiga itikafi asuba tana yi huta gobe ma haka ka dinga yin na dare kuma ba wanda ya ce a ai tsoro nake in je gurin aiki ina barci dama itikafi ba ce maka ba dukkanin daren naka ibada za ka yi ka sallaci abin da ka samu dama ikra ta alqur'ani abin da ka samu dama kwanta barci wannan barcin da za ka yi a gurin itikafi shi ma ibada ne to kin kaga da dama kaga alhamdulillah duk da ba su auren ba ana muku bukata amma ka go rayuwa kuma ta ce to bin da suka masallaci da yake ka su da gare ko duk da ba wanda bai da dama ma kai yani na wannan gabaki ɗaya guda goma amma dai na dare ne ya kamata a ga samari suna cika masallaci da yake kasu da dare haka haka Allah ya tabbata masu auren ma dai ana buƙata su amma dai su babu kariya wanda yake da dama da yawa shi aka yi buƙata a ga dama shi ta ne Allah ya tabbata Allah ya tabbata to i'tikafi abin da ya yi ƙarfin dalili abin da ya ƙarfin dalili ya yi ƙarfin tabbata shi ne dare ɗaya kana da Umar bin Khattab ya taɓa mu da Allah kuma labari yake manzo Allah na yi alƙawari ina so in yi itikafi a masallaci kaza dare ɗaya manzo Allah ya ce je kaka yi itikafi dare ɗaya eh malamai da akwai wanda ce ba ba wai dare ɗayan bane ba haji awa ɗaya in zaka shiga masallaci kana iya shiga da niyyar itikafi awa ɗaya ka shigo masallaci ya Allah na shigo a zuciyarka ka ayyana na shigo wannan masallacin zan yi awa daya da niyyar itikafi ibada ce ta ranar zaman kanka baranta dama in kana da dama ka yi dare ɗaya wuni ɗaya dare uku wuni uku kaga alhamdulillah ci gaba kidan ba laifi ba da mutum yana iya kuma itikafi daga cikin mafu'in da ke da shi ma abin da ya kan da ya tafi ba wai ya a wata Ramadan ba a kowane wasu ne kai ne a kowane wasu ne kai ne ka ware kai ne ka ba Allah sai baka Allah sai kai eh ka su ɗaya daga cikin abin da yake ba ka damar karawa wannan da yake kuma darrukan guda goma na ƙarshen wata Ramadan da ma sauran wanda yake kuna kwanakai na wata Ramadan duka kana iya kayawa qadiya ta addu'a magana ce ne ko amma dai abin da muke bayani a kan ya ɗan kasance kuma sallah wata ramadana wata ne ne wannan sallah wata ne ne wannan tahajjud wata ne ne yin salloli alhamdulillah ko kai raka'a goma sha ɗaya ko kuma raka'a goma sha uku ko kuma in ka samu dama ma karawa da akwai malamai sun ba da dama kana iya yin ashirin da ƙari na sama na wukirinka duka babu masu babu ne na aikin alkhairi a wannan babu matsala da za a dinga cewa kaza bid'a ne kaza ba daidai ba daga wannan duka na daga cikin abin da ake hamas ɗin da ya wuce iyaka akan duka malamai sun ba da dama su kawo kana iya kuma duka akwai hadisi akan haka kiran ka yawaita ibada ko ka yi kiyamun laili kiyamun laili ko tarawihi ko ka yi a masallaci ko ka yi a gidanka duka an sharanta wa sai dai malamai sun ba da wani zabi suka ce game da wanda ya san in ya tafi gida zai samu kasala ba ga yayi ba za a dame shi ko bai da ilimin da zai bai da karatun da zai to ya zo masallaci shi ne fadala da daraja a gare shi game da wanda ya ga yana da niyya da azima da ƙarfi da sabas in niyya in ya ce bai abu babu wanda ya ce tuni shi kuma hando yana da karatun da zai iya yin kiyamalin so yayi a gida shi ne a kai to kaga wannan tofiki shi ne da za a ce wanda wanda ya a gida bai sallar gida ba kada da yake kuma bida a sallah ta farilla ce ko wanda suke karawa a kira sallah bai sallar gida ba kada lada ko ne masu kira sallah suke rage wasu wake-wake su kara a cikin kira sallah wanda na da su abin da yake karu kiran sallah kiran sallah zalla ce babu watan da za ka ga ana yawan yin kare-kare a kiran sallah sai a wata ramadan wani ka ga ya ce subhanallah alhamdulillah ya mara sarki wani kan ya ce a uzu billahi ne shi na nan wani ya ce ayyiyin sallah ayyiyin sallah to kira sallah da kake yi ma da shi kaga wannan wata za ga amma kan mutane karshe shi da kan addini ya sa su ci kiro wasu ababen wanda ma an zama biya na kuka Allah ya so kinan kaga wannan tawfiqin da malamai suka yi shine tawfiqi wanda yake tsayi idan mutum yana da niyya ga azima da ta'zimin da zai iya yin kiyamar lere shi da sallar shi ta rauni a gida da ya a gida shi ne fadala idan mutum kuma bayyana da karshe shi ya san niyyar shi a hankali malum malum malum da is ne a wajen niyya in ya tafi gida daga barci sai tuko sai hira sai waye sai waye ibada da shi a hankali gidan shi kawai makabarta yake to ya zo ya yi masallaci shi ne fadala ya yi da shi sannan kuma game da iyama fitowar ta zuwa ga sallata a gida shi yayi fadala yayi daraja waba amma idan an samu sharadai na fitowar ta zo masallaci to zawwan masallaci shi ne fadala in ya kasance malamai ke cewa bayanai ta bi mace ta zo masallaci domin sallar jami'i ta farilla domin sallar idi domin da yake da suna i'tikafi domin sallah ta kiyamar dare sai da sharuɗe guda in sai daga cikin su bai cika ba to in ta riga ta mutu ne mukon ta samu lada dubi ne za mu samu shar'i ya mali alwalinta waliyin amriha ya ba ta umar izini shine waliyin amriha in mara aure ce babanta ko wanta ko wan babanta ko makamantan haka wanda yake gurare ta in mai aure shi a mijin a ba ta izini saboda mace a addinin musulunci ba da lokacin da za ta iya daukar raka mace ta huta daga cikin gida ba tare da izinin na sama da ita Allahu ba a ba ta izini ba daga gida ta huta ko da ba mai aure ba ce ba ba tare da izinin na sama da ita to kaga a ibada ne to ina ga abin da ba ibada ba subhanallah kaga izinin waliya amriya shine ma'aikinta in mara aure ce ko wanda yake kai a matsayin ma'aikinta in ne aure ce mijinta in kuma me yake suna bayan wannan shar'in shine kuma al'amnu min al-fitn ya zamto da akwai kwanciya hankali da akwai tabbacin babu wata fitina da za ta shi ita ba za ta fitintuni mutane ba in ta wuto ta shiga ta da za ta yi na hari sannan kuma allo mutane ba za su bibiye ta ba a hanya ko a masallaci sannan kuma allo wannan masallacin ba guri bane ba na fitina kamar yadda dama za mu ga masallaci da ake gina gwamsowa guri ne ya fitina in ba a sa tsari ba shi yasa tsarin da ake sa na dan adam yana da muhimmanci kuma wannan zai nuna maka ɗan agaji ya rike ladabbuka na musulunci ya rike addini ya zamto kamilalle ne wallahi yana da muhimmanci tun da masallaciyan da za ka ga ɗan agaji suna soyayya da mata ba yana bayyana ba a iya gane da muke nufi da akwai mutane bangaren da za ga ɗan agaji su suna soyayya da mata ana yi ana waye da akwai bangaren ba yana bayyana ba ina jin mutane suna iya gane to za ka ga a masallacin irin wannan shi kan shi wanda ya sa doka ya sa tsari yana da matsala to sai ka ga gurin ya zama so gurin hira da soyayya balma wata ta fito sallah sai a zo a ɗauke ta kaga abin da ya faru ba a masallacin na da shi da ne wanda insha Allah ya faru ba da kun tsani ba za a bani ba guri kara da ne a zanto ana kai kawo da guraren tafsiri da sauran gaza wasu guraren sai a haka ballar da ake to kaga wannan yake nuna maka cewa eh wannan yake nuna maka cewa eh lalle tsarin wannan sa tsari yana da muhimmanci kenan al'amarin da ya shafi bangaren al'amarin da su babu shi to wannan su ne shaɗɗai guda biyu wanda da su ne ake ba mace dama ta wuce to in sharɗin da sun cika an mata izini babu wata fitina to da zai masallacin shi ya haɗa amma in ba su cika ba to maimakon tana ganin ta samu lada wa zai ta samu in sharɗin nan ta yi to gaskiya da ce mijin ta kai yadda ce takuri za ka hana da zuwa ibada Allah ta tashi ta mutu da akwai matsala ko kuma da masuliya a kanta mijinta ya ce da yaya yake ta yi ga yara tsaya ki sallarta a gida da sauransu ta ce dole ya na mutu to kaga maimakon samun lada sai dai samun matsala Allah ya ce sai kaga wannan shartuka game da bangaren iyamu sai shukran da zaka Allah sai ladabi na da yake suna ladabi na gaba da hanyar da zaka fita mori wannan kwanakan guda goma shi ne yawan yin sadaka malamai suke cewa mai hankali mai dubara shi ne wanda a wannan kwanakan guda goma zai dinga ba da sadaka ko ya kace ko dala goma ne ko karbo shi ko wani gudu ko wani dare da ya dauka sana in Allah ya sa kai kai gambatar da wannan daren ko wannan wani daren daren shi ne da ya saka ne ka kai gambatar da yin aiki na alkhairi da sadaka a cikin da yake fada shi yasa da dama za mu ga da akwai sultan da kai wanda a wannan wannan jarukan guda goma jaruka ne wanda ke ware su da yin ne da yake sa aika na alkhairi ba dole bane yin cin dare da wani ma kana iya a cikin wani kamar kana iya kai ko da ka kana cin abinci da kaji almajiri ya yi bara ɗauki ko ma ɗaya lowa ne ka bashi in baka da abin da zaka bada da sadaka ko ya ne ne daure wanda a sadakokin ka cikin kwanakin wannan guda goma idan ka ga yawan sadaka na daga cikin hanyar da zaka mutum zai bi ya mori da yake kuma wannan watan da kuma kwanakin da suka yi mana saura guda goma sannan kuma lumanin cika da akwai wani fursa da hadiyya wanda mutum zai iya ciyarwa shi ne manzalar ya ce game da suratul isra ta ce sha'abu da suratul qur'an tana daidai da suratul alqur'an alada in ka karanta iska ce a kowane dare a cikin sallarka kada ka mance ko da a wuce ne karanta suratul isra sau in Allah ya sa kai gwamnatatar da dare na da ya fi kadar za ka zanto kamar kana da jeji gurgudan ladan suke a wannan ma fursa ce ga shi a wannan dama shi yasa ga mu mallu kita in shi yake baka hanyar da za ka bauta wa Allah cikin kauye duk in ka ga tsanantawa a cikin al'amari a cikin ibada to lalle tabbas da akwai matsala a nan Allah ya maka Allah ya maka al-muhim bayani akan wannan mawdu'i bayani ne yawa ababai ne masu yawa ganin amma insha Allah lokaci ya insha Allah nan gurin zan tsaya Sheikh Al-Imam Malam Faruk Abubakar insha Allah zai shiga ba da bayanin da yana kamar haka ba nan da kan kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yijina ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa kuma da ganin damarsa ta hanyar da tafi da tsarin mulkinsa ya kadar haɗewar mu da ku a nan masallacin juma'a ba dan kuma ba sai dan mu tunatar da junan mu qala Allahu qala rasul a wannan makaranta ya zan da Allah ba mu lada kuskuren mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaskiya muhadara ce mai kama zuciya da tasiri a cikin rayuwa Allah rama Usama Kabiru Allah saka maka da khairi da sakan ari da karanto domin yani tunatarwa mu gane dokoki da addinin musulunci a bakarkashin bayanan littafin Allah tabaraka wa ta'ala da sunnar annabi Muhammad alaihi salatu wasalam fadilatu doktor Sheikh Abubakar Allah saka alkhairi musakan wannan muhadara da rabar da musakan ayyuka na gari wanda ya kamata mu ribace su a cikin waɗannan kwanakan da suke mana saura guda goma na watan Ramadan malam ya karanta mana waɗansu ayoyi farkon darasin wannan kuma yana da kyau dan adam ya dinga tadabburi da alkur'ani mai girma afala ya tadabbaru na alkur'an har ya zuwa wani lokaci ba za ku karanta alkur'ani ku fahimta ku nura ku yi tsinkaye ku yi hangen nesa bisa kan dokoki da ka'idoji sharɗan da Allah tabaraka ta'ala ga yake ga mana dan mu masa bota a bisa kan tsari kyakkyawa kuma ba karatuttukan da ake mana ba so mu sanya wannan karatuttuka cikin ayyuka in muka samu haka sai mu samu naja a rayuwar ta duniya mu samu cin nasara a rayuwar mu ta lafiya ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah ya ku masu imani kowa ya tsoron Allah kuma madiba magani me muka aikata domin gobe ta ranar tashin kiyama rayuwar na tamu ba ta da yawa yasa kaga fadalar da Allah tabaraka wa ta'ala dora al'umma annabi Muhammad alaihi salatu wasallam ɗan kwanaka mu kaɗan amma akwai waɗansu ayyuka masu fadala yanzu waye daga cikin mu je kai shekara saba'in da uku da wata da biyu akwai wahala ko in ma an kai da kyar za a kai wannan zama to amma kaga in ka samu watan ramadan guda uku ko hudu ko biyar to kuma kana raya waɗannan kwanukan guda goma to ba shakka ka dace da daren lailatul qadri kenan ka gaba shakka rayuwarka ta yi albarka yan rayuwarka yar kaɗan amma Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya mata albarka shi yasa mala yake min amfani ilimi kenan idan kana da ilimi sai ka gano ga salon da za ka bauta samu Allah ka samu lada mai ɗumbin yawa amma kuma wanda bai da ilimi sai ta ba kansa wahala kuma a ƙarshe ma ibadar Allah tabaraka wa ta'ala bai so Allah kare to kaga kowa ya diba ya gani me ya aikata domin gobe kuma mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Umar ibn Khattab Allah kara masa yadda yake ta kowa ya mai kansa hisabi kayan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana hisabi ma'ana in dinga diba ayyuka na rayuwa ta ta yau yau me na aikata gobe me na aikata jibi me na aikata me ne na gari in ƙara dagewa in ƙara kyautata niyya in ƙara seta rayuwa ta bisa kan littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi ko kuma menene na kuskure to in tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala menene ne kasala akai gobe sai na lullumka in ga na yi aiki kyakkyawa to wannan ita ce rayuwar dan adam wanda zai samu sakamako mai kyau ga ramadan ya zo kuma ga ya kusa karewa kaga ba lalle bane a ce mun kare da ramadan ma'ana rayuwar mu ta kawo har karfi baka da tabbas kuma tana yiwa wannan ramadan shi shine ramadan kinka na karfi a rayuwarka ta duniya wani kuma ana gobe ramadan kin zai kama ya kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kada kai sama ni wai bai da lafiya a lafiya ce lau garau kudu lokaci shi ne yayi to kaga kenan mai hankali shi yake yin guziri wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa ai ku yi guziri amma hiyayyen guziri babu kamar wanda ya zamanto yana da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a ramadan ƴan uwa masu girma ana so dai mu ƙara jajircewa da ayyuka kyawa idan mun zo masallaci mun sallaci sallar asubahi manzo Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya sallar asubahi tare da jama'a ya zauna gurin sa yana ta azkar azkar karanta alqur'ani ne la ilaha illallah ne tasbihi ne istighfari ne har rana ta hudu sai tashi sallaci nafila raka'a guda biyu salatu duha to Allah zai rubuta mashi ladan haji da umra cikakku cikakku cikakku in ji manzo Allah alaihi salatu wasallam kaga dan lokacin da kadan dubbe da ya wuce awa guda ba ko awa guda da rabi amma ga ya samu ladan haji da umra yanzu waye daga cikin mu yake da halin kudin zuwa aikin haji ko ya je aikin umra musamman ma yanzu duniya da tsarki ke ana kokarin jirgin kai girma wata wani bai girma mishi mafi kamfanoni su ma sun lillike ma'ana zuwa gudanar aikin haji wannan kuma fitintunu ne wannan ga sunan suna faruwa a duniya babu abin da ya kamata ne sai dai mu ribaci lokutan mu me yawaita addu'o'i kamar yadda imam ya karanta da mu ai addu'ar nan tana daga cikin alkhairan da za mu samu a cikin rayuwarmu ta duniyar lafiya kowa daga cikin mu yana da bukata wajen Allah subhanahu wataala to kenan ga lokaci to kai kai kana da bukatu da yawa kuma ka sanya kasala kana bacci to kaga bai ma'anar ka tunda yana da bukatu da yawa ma'ana in zage in yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tukuru ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya yi mana dukkan matsalolin mu Allah tabaraka wa ta'ala yake ta Allah bai ka aka da ku ba in ba dan addu'a da kuke yi ba idan addu'a wani bangare ne na ibada kuma me addu'a wa antum muqinuna bil ijaba kuna da tabbas Allah tabaraka wa ta'ala zai karba addu'a cikin ɗaya abubuwa guda ku ji manzo Allah alaihi salatu wasallam ka roƙi a baka kaza Allah sai baka bukata ka ta biya ko ka roƙi a baka kaza Allah ya hango maka ga wata musiba can gadan gadan ta tunkare ka inda an baka miliyan uku ne sai kai ciko to kaga sai Allah ya kare maka wannan musiba to kaga ai ta samu karuwa ko ko kuma ka roƙi a baka kaza Allah tabaraka wa ta'ala da ka san maka ranar tashin kiyama baka dumbin ladan to kaga dai a gaba ɗaya dai babu asara yan uwa masu girma amma yan uwa masu girma sai zama to muna da sakaki ko muna da kasala ko kuma mun ma addu'a mummunar fahimta yan uwa masu girma kuma waɗannan lokuta lokuta ne ma'ana kowa zai samu alkhairi bakin gwargwadon halinsa yanzu ba ga zuwa aikin hajji da umra ba in kai aikin hajji so da kai hajji so biyu kai umra so da kai umra so biyu to yanzu hankali lafiyayye dai gwanda ka canza wata ibada ma'ana a kasar ku wannan miliyan ukun da za ka bada sai tsar sa'in da ita taimaka ma raba ma yani marayu da ita raba ma zawarawa wannan shine cikakken hankali da wayewa amma kaka dinga tunanin cewa ai Allah bai karba addu'a ta ce kan umra a ko ina kai addu'a Allah tabaraka taala ne ma'ana i aiki kyakkyawa a cikin kasar ku a cikin jihar ku a unguwar ku a dangin ka kai tawassuli da wannan aikin Allah tabaraka wa taala sai baka cikakken lada kuma biya maka bukatun ka na alkhairin duniyar lafiya to amma kai zamanto dukkan shekara kurum sai dai ba za ta wa an baka yi umara ce wai lafiya malam bana ba ji umara bayan ka sarke faralin guda fa to wai lahiya ba kuce ake hajji ba saboda aka yi uwa masu jira mu zaman to wayayu a addinance kuma wayayu a duniyar saboda haka kenan kuma cikin irin ayyuka na alkhairai da ake bukata kuma na kowa ba zai rasa wani bangare da zai ba ma'ana duk wani dan adam da Allah ya yi a duniya akwai wata baiwa da Allah ya masa wannan baiwar ta addinin ka yana so kaga wani Allah ya bashi karatun alkur'ani mai girma ko sai ya zama to Allah rama mu duka mu zama zama to Allah rama mu a shi ya zama to Allah rama ya zama to mai mana sallah to yanzu wani kuma karhin damtsi Allah ya bashi sai ya jima yana tara bai ka aka ba mun gane ko to kaga kenan shi sai ya zo tsaftace wani masallaci ba akwai wata gaiwar Allah ba wanda tana tsaftace masallaci tara su aka binne ta cikin dare ba ga manzo Allah ba sai manzo Allah ina wanke ya ga ta rasu rasulullahi manzo Allah ya afala azaytumuniha me yasa ku sanar da ni mutuwar ka ba amma duk da haka yake dulluni ala qabriha ku nuna mana kabarinta manzo Allah ya je mata sallah ma'ana kabbara guda hudu to saboda kun gane ko ayyuka na alkhairi kowa akwai wani baban da Allah ya buɗe maka yani kamar ranar juma'a misali masallatai mun khamis salawat to kaga kenan mutane gaba daya an taho masallacin juma'a ko to kuma mata masallatai mun khamis salawat kayan a sauko daga sallar juma'a kun huddo ta kun huddo tabar mu kun share kun wanke kun katira da kun sa a duk sati kuna kuma kifi uku ta isa sai a masallaci a masallaci guda ka kenan kun ga kun share hilin masallaci ko kuma bayan sallah kai wallahi mutanen da sun share da aikin alkhairi mace tana sallar asubahi ba ta kwantawa sai ta share share cikin gidanta da zo ta share bakin kofar gidanta kayan gari ya waye kurin kofar gida kowa ta sassasa amma yanzu kun kazamta mun gane ba har gwamnati ta yake yawan magana ayi kaza ayi kaza to Allah wai tsafta tsafta share kofar gidanka ko wani ya kawo yani ruwan gwalado ya zubda wani ya wallahi a yan uwa masu girma kuma musamman addinin namu shine tsafta yake bukata inna la yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutahhirin Allah yana bukatar bayi yana kaunar su wanda suke tuba zuwa ga Allah waɗanda suka zama to suna da tsarkaka ma'ana tsafta ta zuciya tsafta ta gangar jiki tsafta ta muhalli masallacin mu ya zama to tsaf gidanmu ya zama to tsaf gwadala ta zama to kikkiawa ban ɗaki ya zama to nagartacce to haka kenan in kuna waɗannan ayyukan Allah tabaraka taala zai baku mi lada kuma Allah tabaraka taala na kauna ku ji aswaki da zakai wa afta ne ko aswaku mataharun lil fammi wa mardatun lir rabb aswaki yana tsaftace baki kuma Allah tabaraka taala yana yarda da kai amma sai ga wani mutum mun bakin dum an kana miji magana wallahi sai wallahi wani bai yani ya rera wa mutane bai iya kallon ka sai ya zai iya kallon ka an ka bugo wata hirai sai ji wani wani gas mana to kaga yan uwa basira ba musulunci bane mun gane ko kadiya manzo Allah aka ce manzo Allah da gashi ga gida me manzo Allah yake fara da gashi ga gida Aisha tace kana yashu kufahu bi siwa yakan goge bakin sa da aswaki in za mutum ya ci abinci ya dan goge bakin sa da aswaki ibn qayyim al-jawzi alayhi rahmatullah ce aswaki fa'idodin suna da yawa har sun kai kuma guda goma kai karshe karshen sunnar da manzon Allah kafin ya bar duniya ya cika da ita yana goge bakin sa da aswaki Allah tabaraka wa ta'ala ta tsoron to kun ga yan uwa masu kima ashe waɗannan kwanuka ba wai tarin ibada ake bukata ba a kyakkyawar zuciya da ayyuka nagartattu ko da ɗan kaɗan ne wa inna habbul amal ila Allah adwamuhu wa in qall aikin da Allah yake so wanda ya zamanto dindindin kana yin ko da dan kadan ne ma'ana yanzu ba mu azumin ramadan ba insha Allah mu kare ramadan to sai aka ce kada ka ce ka sallace da azumi kwata kwata a ya zamanto akwai sitti shawwal ko in mun kare sitti shawwal kar a ce ka sallace da azumi kwata kwata alal aqalli a shekara ka sai na azumci ranar arfa to kaga kenan baka sallace da azumi ba sai kullun a rayuwar kana azumi shi yasa sa'id ibn jubair yace man sama ramadana wa salasata ayyamin min kulli shahrin dakhala fi qawlihi ta'ala was-sa'imin was-sa'imat akrama Allah innal muslimina wal muslimat innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والآخرين فروجهم والآخرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما barakallahu fikum kun ga azumin ramadan da duk musulmi dole da yayi shi ko wajibi ne akan kowane musulmi kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun to bayan ramadan yace duk wanda ya azumin watan ramadan yayi azumin kwana uku cikin kowane wata sha uku sha hudu sha biyar dakala fi qawlihi ta'ala ya shiga cikin fadar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga mu da nasibin kawa musulmi maza da musulmi maza mata mumune maza da mumune mata har inda Allah ya kai da cewa masu azumi maza da masu azumi mata har inda Allah ya kai a ƙarfe ce a Allahu lahum maghfiratan Allah ya tana musu irin gafara gaba daya wa ajrin azima da samun lada mai girma shine shiga gidan aljanna to gidan uwa masu girma ashe ibadunmu mu ƙara jajircewa mu ƙara yawaita su mu ƙara haɓaka su a cikin watan Ramadan kuma babban abin da yake bukata mu ƙara sai ta niyya ko da turaren wuta ne za ka kawo a masallaci ka sa wallahi Allah zai ba ka lada ba wataƙila wannan turaren wutan ya maka sani zai dacewa da gidan aljanna kuma ga irin sadakoki misali ga ramadan ya kawo ƙarshe wani bai da abin da zai huda zakatul fitr amma wannan ya aiko mishi wannan ya aiko mishi wannan ya aiko mishi kayan ajima ya samu baga guda ta abin to shi ma sai huda zakatul fitr akwai yayinka kanninka yayin uwa kannin uba yayin uba kannin uba ma'ana ka aika masa kusafi ko ka aika masa jika biyar biyar a yi kinki kaga wannan aiki yana iya maka sanadi sama su ga gidan aljanna to kun ga yawa masu girma a ce ayyuka suna da yawa to kadda mu raina aiki na alkhairi mu jajirce dai a cikin waɗannan kwanuka masu albarka da yawan aikata ayyuka kyawawa domin mu samu rahmar Allah tabaraka ta'ala mu samu gafarar Allah subhanahu wataala ina ga mana Allah saka musu alkhairi bisa kan wannan muhadara qayyima kuma ya mana ne domin ya zaburar da mu ya mana ne domin ya tunatar da mu ga wani ayyuka wanda dama mun san su amma ya kamata ku dage ya kamata mu jajirce ya kamata mu tabbaka su don bu mu sani ba wannan ko ne ko shi ne ramadan din mu na karshe saboda kai uwa masu girma mu kare kyautata ayyukan mu mu kare kyautata niyyar mu mu yi aiki na gari domin mu samu sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina gade ne ya kamata ce mun dan dakatar abin da makaranta ya zan daidai Allah tabaraka wa ta'ala ba mu lada kuskura mu Allah madaukakin sarki gafarta mu mai muqaddima sai ku zo ku gabatar da